الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi mai yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 29 ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu isa muhammad bin isa na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin abdullahi na shekul imam muhammad ibn abdullah ibn ismail al-bukhari rahimahullah wato na shekul imam abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am malam muna kamata a ce kuma a ce ta hannabi da sadakin da wata biya ce.
To ma'anar wannan kalma ma'ana ku ɗabi'antu da ɗabi'un da Allah ya ɗabi'antar da ku da halayen da ya halantar da ku domin akwai ɗabi'u wanda Allah ya halicci bayansa a kansa. An gane ko? wanda fitira ita ce ta tabbatar da wannan asali ga ɗan adam duk wasu halayen shi halaye ne waɗanda suke na ƙwarai daga baya ne mutum yake koyan abubuwa waɗanda ba su dace ba da haka yana daga cikin ɗabi'u wanda allah ya ɗabi'antar da mu da halaye su ne abubuwan da ya bayyana mana a cikin alkur'ani na sikofi waɗanda suke kyawawa wanda ya kamata a ce mumini ya siffanta da su haka kuma a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar ita wannan jumla takhallaqu bi akhlaqin lahi ku dabi'antu wato da dabi'u wanda Allah ya dabi'antar da ku kenan kenan hanyar gane su ko dole sai an koma cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ake gano sifofi da halaye waɗanda suke na ƙwarai wanda ya kamata mumini ya lazumce su kuma ta hanyar nan ake gano ɗabi'u da halaye waɗanda suke ba su dace ba kuma mumini ya nisance su na'am ha sifa da suna duk a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kowane suna yana da sifa ba suna bane ba wanda yake jami mushtaq ne idan da haka kowane suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to yana da sifa wadda ta dace da shi kamar yadda in ka ɗauki al'aliyu ubangiji ta'ala yana da sifa a ƙarƙashin wannan suna al'ulu haka in ka ɗauki al'azim yana da sifa ita ce al'azuma idan ka ɗauki assami yana da sifa ta assam ji haka in ka ɗauki albasir yana da sifa ta albasar idan ka ɗauki al'aziz yana da sifa ta al'izza idan ka ɗauki al-mutakabbir yana da sifa ta al-kibriya don haka sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin kowane suna to yana da sifa sifa wadda ta dace da girmansa na'am Assalamu alaikum. kalla wanda ya sallaci sallah bayan imam wanda ya biyo ta da makaran ciki suna da lada daya ko
kamar misali wanda tun farkon sallah har ta da wanda kuma ya tar da wani abu daga ciki ba sa daidaita kamar yadda wanda yake sahun harko bai ya daidai da wanda yake sahu na biyu wanda yake sahu na harko ya fi wanda yake sahu na biyu domin hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa Allah da manzansa Allah da mala'ikunsa suna salati wato ga waɗanda suke tsayawa a sahu na farko kuma haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar na cewa jama'a inda sun san abin da ake samu na lada game da sahu na farko da kiran sallah maza Allah ya ce da sun yi rigari don haka wannan baya nuna cewa da wanda ya samu sallah gaba ɗaya tun farkonta da wanda kuma shi ƙarshe ya samu fasa daidaita darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabu sulh mun tsaya ƙarshen wato babi na shida baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake rubuta wato sulhu idan aka ce sulhu shine sasanta jama'ar da jama'a biyu kenan waɗanda suka samu rashin zutuwa tsakaninsu sawa'an jama'a ce ko kuma ɗaiɗaikun mutane ne ya zamanto sun samu ja'in ja da rashin zutuwa to wannan allah ya shar'anta mana sulhunta tsakankaninsu wanda bayani ya gabata kenan wannan babi da malayi babi na shida yadda ake rubuta sulhu shine da ya ce kaifa yustabu haza ma salaha fulani ibn fulani fulani ibn fulan wa in lam yansubu ila qabilatihi aw nasabihi ina dole sai an ambata shi wanda yayi sulhu da wanda aka yi sulhu da shi kenan a rubuta sunansa da sunan mahaifinsa in ya shahara da wannan to wannan ma ya wadatu ba sai an danganta shi ba zuwa wato kabilar shi ko wata danganta ko wata sana'a wadda aka san shi da ita amma in har an tabbata akwai wato shine rikitarwa ba za a iya ganewa ba to wannan sai a danganta shi zuwa abin da ya shahara da shi shine dai malam ya zo mana da hadisin da maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi sulhu da kafiran ƙuraishawa a shekara ta shida lokacin da suka tsare shi a kudaibiya suka hana shi shiga makka wanda hadisin zai maimaitu a darasinmu na yau insha Allah ta'ala za mu tashi kenan babi na bakwai قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الصلح مع المشركين فيه عن أبي سفيان رضي الله عنه وقال عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر وفيه سهل بن هنيف رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والمسور رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاه من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها, ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه فجاء أبو جندل رضي الله عنه يهجل في قيوده فرده إليهم قال أبو عبد الله لم يذكر محمد عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مؤتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالهديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحب فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أقام بها ثلاثة أمروه أن يخرج فخرج قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ وهي يومئذ سنة الحديث malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin sulhu da mushrikai ma'ana menene hukuncin yin sulhu da mushrikai ko kuma kenan kaifiyar yanda ake sulhu wato tsakanin muminai wato da mushrikai shi ne malam sai yake cewa fihi an abi sufyan radiyallahu anhu ma'ana akwai hadisi daga abu sufyan Allah ya kara masa yadda wanda zai iya shiga karkashin wannan babi wato na sulhu da mushrikai shine hadisin da ya gabata tun a farkon littafin wato lokacin da hirakal shine sarkin rum lokacin da ya aika ma ayarin mutanen makka lokacin da suka zo birnin sham ya aika musu cewa yana so a zo masa da wani domin ya tattauna da shi ya nemi bayani game da mutumin da ya bulla a cikinsu wanda yana da awar cewa annabi ne manzo ne Allah ya aiko shi shi ko wannan ya kasance ne a lokacin da shi abu sufiyan Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda ya yi bayani yake cewa yanzu dai muna cikin lokaci wanda yake na sulhu tsakaninmu da shi ba mu dai sani ba zai cika wannan alkawali da muka yi ko kuma zai warware kaga wannan a lokacin nan abu sufiyan allah ya kara masa yadda da shi da jama'arsa suna matsayin kafirai suka yi sulhu tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa sani'un fiha mu dai yanzu tare da shi muna cikin wani lokaci wanda yake na sulhu na zaman kula da buzuzu kenan kar wani ya taba wani ya ce amma ba mu sani ba menene zai aikata game da wannan sulhu na mu zai cika alkawari ko kuma zai warware to shine anan malam yace fihi an abi sufyan kenan a wannan babi akwai hadisi daga abu sufyan Allah ya kara masa yadda wanda ke bayani game da sulhun da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wannan yake nuna mana kenan halacci yin sulhu tsakanin muminai wato da mushrikai sannan sai ya ce wa qala auf ibn malik radiyallahu anhu auf ibn malik al-ashja'i Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa thumma takunu hudnatun bainakum wa bain bani al-asfar maza Allah ya ce sannan ya ce sulhu zai kasance tsakaninku wato da rumawa rumawa su ne ake kiransu wannan banul asfar banul asfar laƙabi ne na rumawa maza Allah ya ce sannan sulhu wato zai kasance tsakaninku da su wanda hadisi ne mai tsawo malam ya ciro daidai wannan gaba hadisin zai zo a gaba a cikin kitabul jisiya wanda shi ma wannan gaba tana nuna sulhu tsakanin muminai wato da mushrikai kamar yadda ya faɗa yace ce kuma ta kunu hudinatun bainakum wa baina banil asfar sannan sulhu zai kasance tsakaninku wato da rumawa sai ya ce wa fihi sahal ibn hunayf wato akwai hadisi na sahal ibn hunayf Allah ya kara masa yadda wanda shi ma hadisin zai iya shigowa ƙarƙashin wannan babi wanda a cikin hadisin sani yake cewa laqad ra'aytuna yawma abi jandal yake cewa tabbas yace mun samu kanmu ranar da wato abu jandal wato ya gudu daga wajen mushrikai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma hadisin yana bayani game da sulhun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da su kafiran makka wanda za mu iske na cewa duk wanda ya gudo daga cikin mutanen maka ya zo gunsa to ya maida shi kar ya bar shi ya zauna wanda shi abu jandal yana daga cikin wanda ya sullubu ya gudo ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace laqad ra'aytuna yawma abi jandal yace tabbas mun samu kanmu a ranar da abu jandal ya gudo daga gun mushrikai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin zai zo a gaba kenan a cikin kitabun jizya sai ya ce wa asma'u sannan akwai hadisi na asma bintu abi bakar Allah ya kara mata yadda wanda take hadisin ya gabata wanda take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifiyarta ta zo gunta tana kwaɗayin cewa ta ɗan bata wani abu wanda yake na dukiya wanda kuma a wannan lokaci da ta zo lokaci ne wanda ke akwai sulhu tsakanin kafiran shawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne take cewa qadimat alayya ummi ragibatun fi ahadi quraish ko kuma ragibatan halin tana mai kwaɗayin wani abu abuna a lokacin da su quraishawa kenan suka yi sulhu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma wannan hadisi zai iya shigowa ƙarƙashin babal domin akwai gaba wadda take bayani game da sulhu tsakanin muminai da mushrikai sai ya ce wa miswaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi na al-miswar ibnu makrama Allah ya kara masa yadda shi ma hadisin zai iya shigowa ƙarƙashin babal don haka kawai malam yayi ishara zuwa gare su don kar abin ya tsawaita kenan bai zo da su ba amma a gaba za mu iske wasu daga cikinsu shi ne sai zo da hadisin albara na asi Allah ya kara musu yadda yake faɗa salahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-mushriki na yawmal hudaybiya ala thalathati ashiya albara yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da mushrikai a ranar hudaybiya kamar yadda bayani ya gabata al-hudaybiya dawa ne wanda ke tsakanin makka da madina amma ya fi kusa da makka wanda a wannan dawa kafiran makka suka tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida lokacin da suka samu labarin gashi nan da jama'arsa ya tunkaro birnin makka wanda a wannan shekara ko ba da yaƙi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zo ne da jama'arsa domin su shiga birnin makka su yi umra shekara ta shida kenan bayan ya koma birnin madina an samu shekaru shida za Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo domin yin umra shi da jama'arsa to a lokacin nan suka fito suka tsare shi a nan hudaybiya suka hana shi shiga birnin makka sun yi sulhu da shi ala falafati ashiya akan abubuwa guda uku an gane ta su ne kenan algunudikin abubuwan da kenan aka kulla sulhu a kansu al'amurra ne guda uku farko shine yace ala anna man atahu min al-mushrikeena raddahu ilayhi sun yi sulhu da shi akan cewa duk wanda ya zo gunsa daga cikin mushrikai raddahu ilaihim to yayi maza ya dawo da shi zuwa gare su duk wanda ya zo gunsa kenan daga cikin mushrikai to ya maida shi kenan kar ya bar shi ya zauna wa man atahu min almuslimina duk wanda ya zo gunsu daga cikin musulmi lam yarduhu to su kuma ba shi kuma ba za su maida shi ba kenan kaga akasin wancan cewa wai duk wanda ya zo gunsa daga cikin mushrikai kenan wanda ya zo gunshi yana nihin imani da Allah da manzansa to kar ya bar shi ya zauna kenan ya maida musu shi su suka san me ya kamata su yi da shi amma su ka duk wanda ya tsiro ya zo gunsu daga cikin musulmi lam ya ruduhu ba za su dawo da shi gunsa ba kenan za su bar shi ya ci gaba da zama sannan al'amari na uku wa'ala an ya dukula min qabil shine cewa a yanzu ya koma da jama'arsa shiga makka bai mata su ba cewa wa'ala an ya dukulaha min qabil cewa sai a shekara ta baɗi wato zai shiga makka kuma in ma ya shiga wa yuqima biha salasata ayyam zai zauna a cikin makka tsawon kwana uku bakin iya lasisin da aka bashi da damar da aka bashi shine kwana uku kawai zai yi kuma kwana uku suna cika dole ya fita wala ya dukulaha illa bi julubani sila kenan wala ya dukulaha wa ala Allah ya dukulaha illa bi julubani sila kenan kar ya shiga birnin makka wato sai makami yana cikin gidansa julubani sila kamar yadda ya gabata aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ake nihi da julubbanin sila suka ce masa wa ma julubbanin sila hada sai ya ce alkirabu bi ma fihi maza Allah ya ce shine kube da abin da yake cikinsa kenan takobi shine sai yake ce mana as-sayf wal qaus wa nahwihi kenan takobi sai tana cikin gidanta haka nan kwari ko kuma mu ce kibiya ita ma sai tana cikin kwari wani hawihi da abin da ya kama da haka kenan duk wani makami sai yana cikin gidansa kenan kada ya zare makami ya bayyana da shi shi ne ya ce faja'a abu jandal wato sai ga abu jandal ya zo goma za Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuto ya hajulu fi kuyudihi yana tafiya taki ɗaya irin na tsuntsu wato a cikin sasari a cikin mari idan aka ce kuyud jam'i ne na qaid qaid shine dabaibayi kenan mari da ake sawa mutum sarka da ake sawa a daure kawafuwan mutum lafazin yahjun an ciro shi ne daga al-hajla shine wato tafiya irin ta tsuntsu wanda tsuntsu in ya dauki kawa ɗaya ya dora sannan kuma a hankali sai ya dauki ɗaya hannu ya dora saboda duk wanda aka sanya masa muri to dole sai irin wannan kuma sandu ne yake yasa saboda ita kaca sarka idan ana tafiya ana wannan kara take kenan in aka yi sandu ne kenan ba ta wannan to haka ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faraddahu ilaihim manzon Allah ya maida musu domin alƙawari ne aka yi ya yarda da wannan alkawari aka sanya hannu duk wanda ya zo gunsa daga cikin mushrikai kenan ya maida musu kuma duk wanda ya ji gunsu daga cikin musulmi to ba maganar su dawo da shi to shi abu jandar ya tsiro daga gunsu ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da nihi ya musulunta a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida musu shi domin alkawari ne a kai a shahid game da wannan hadisi kenan gaba ta farko da ya ce salahan nabiyu sallallahu alaihi wasallama da mushriki na yawmar hudaybiya ala salatati ashiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar hudaybiya ya yi sulhu da mushrikai akan al'amura guda uku kina wannan gaba tana nuna mana halacci yin sulhu tsakanin muminai da kafirai قال أبو عبد الله الإمام البخاري نافدا لم يذكر مؤمل مؤمل عن سفيان أبا جندل مؤمل أشكي رواية ديو daga سفيان ابن عيينة wato bai ambata kissa ta Abu Jandal na cewa Abu Jandal ya tsiro ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar da shi a riwaya ta mu'ammal kenan babu wannan gaba waƙala kuma a cikin riwayarsa sai ce illa bi julubi sila wato sai makami yana cikin kubansa kenan yana cikin gidansa wanda fa'idar ita wannan riwaya kasancewar akwai wato tasrihus sama na shi abu ishaq daga albara ibn azib saboda shi abu ishaq as-sabi'i marwaici ne wanda yake mudallis kuma sannan fa'ida ta biyu wato bambancin wannan gaba illa bi julubis sila kaga a riwaya da ta gabata illa bi julubban sila kenan ka ce julub ko ka ce julubban abinda ake nihi shine kenan gidan makami kamar yadda gidan kibiya ana kiran shi gimt ko ka ce kirab ko ka ce gimt to haka ita kuma kibiya kenan a cikin kwarinta kenan takobi a cikin kube kibiya a cikin kwari komai na makami ya zamanto yana cikin gidansa wanda yana daga cikin kenan sharadi uku da suka yi da shi kenan sharadin cewa ya shiga makka kenan shi wannan sharadi na farko kenan na cewa anna man atahu min al-mushrikin raddahu ilayhim wa man atahu min al-muslimin lam yarduhu kenan wannan shine sharadi na farko sharaɗi na biyu kenan wa ala an ya dukula hamiyar ƙabilin wa yuqima biha salasata ayya sannan sharaɗi na uku kenan wa la ya dukula ha illa bi julubbanis sila wannan su ne sharaɗa guda uku kenan wanda suka gitta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a sulhun da suka kulla tsakanin tsakaninsu da shi kuma ya yarda ya amince sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam kharaja mu'tamira wato ya fita daga birnin madina zuwa makka da nihin yin umra hala kuffar quraish bainahu wa bainal bait wato kafiran quraishawa sai suka sha makanci tsakanin shi da ɗakin allah mai al'umma suka hana shi ya isa a nan dawan hudaybiya suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace fahala kuffaru quraish bainahu wa bainal bait wato kafiran qurayshawa suka tsare tsakanin sa wato da dakin Allah mai alkurma to bayan kasancewar an ja an ja al'amari ya gagara kenan dole kawai sulhu za a yi to bayan an yi wannan sulhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fanahara hadiyahu manzo Allah ya suke hadayarsa wanda ya kuro wa halata ra'sahu bil hudaybiya anan hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aske kansa ya kunce harari wa qadahum ala an ya'tamira al-amal al-qabil manzo Allah yayi sulhu da su lafazin qabahum ay salahahum yayi sulhu da su ala an ya atamir al'amal min qabil akan cewa shekara ta baɗi zai dawo yayi umra ita ce ake kiranta umratul qada sannan wala ya hamila silahan alaihim illa suyufan kuma ba zai ɗau wani makami a kansu ma'ana ya shiga makka da shi illa su yufan sai ta kubba su ma ta kubban kuma suna cikin kubinsu kowace takobi tana cikin gidanta idan sharaɗi na biyu sannan wala yuqima bihim biha illa ma ahabbu kuma ba zai zauna ba a birnin maka sai iyayen da suka so kenan iya kwanukan da suka yanka masa wanda ya gabata iya kwanukan da suka yanka masa su ne kwanuka uku dukkan waɗannan sharuɗa da suka gitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓa ya amince ba a tamara min al'amil muqbil a shekara ta baɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo ya yi umra fa dakhalaha kama kana salahu manzon Allah ya shiga birnin Makka kamar yadda ya sulhu da su yanda ya sulhu da su na cewa kar ya shiga da makami sai yana cikin kubansa falamma aqama biha thalathan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a birnin Makka tsawon kwana uku amaruhu sai suka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ya khurja maza ya tattara ya nashi ya nashi ya fita ya bar musu garinsu kamar yadda ya gabata a riwayar Aliyu Allah ya kara masa yadda suka iske suka ce masa ka je ka faɗa ma abokinka mutumanka cewa iya kwanukan da muka yanka masa sun cika maza ya tattara ya nashi ya nashi ya bar mana Aliyu ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya cika musu alkawari a ran nan manzan Allah ya fita shi ne ya ce falamma a kama biha salasan a lokacin da ya zauna tsawon kwana uku a birnin makka amaruhu su kafiran maka suka umarce shi da cewa an ya maza ya yi ya fita gaban musu garin su ba kharaja maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara ya nashi ya nashi a wannan lokaci maza Allah ya fita bar musu maka wannan hadisi yana nuna mana yin sulhu da waɗanda suke ba musulmi ba kenan wannan abu ne wanda yake halal wanda kuma duk abin da aka kulla a cikin wannan sulhu a matsayinka na mumini ka karba ka amince to cika alkawari ya zama wajibi bari na Allah ya faɗa fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin dan haka warware alkawari ba dabi'a bace ba ta mumini mumini cika alkawari aka san shi da shi ko gawa suka yi kenan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan sharuɗan da suka gitta masa manzo Allah ya cika sannan hadisi na gaba hadisin sahal ibn abi hasma Allah ya kara masa yadda yake cewa in talaqa abdullahi ibn sahal wa muhayyisat ibn mas'ud ibn zaid ila khaybar wato wani lokaci abdullahi ibn sahal shi da muhayyisa ibn mas'ud wato sun tafi zuwa birnin khaibar sai ya ce wahiya yawma idhin sula a lokacin nan birnin khaibar jama'ar khaibar wato akwai sulhu tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda khaibar gari ne wanda yake yana wato tsakanin shi da madina wajen tafiya ce ta kilo 70 gari ne na yahudawa 'yan share wuri zauna wanda kuma ƙasa ce wanda Allah ya albarkace ta ƙasa ce wadda take ta noma can yahudawa suka yi sansaninsu a birnin khaibar wanda kuma sun kulla adawa tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daman kuma tun can ma makiyansa ne to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sulhu tsakanin shi da su a wannan lokaci ne shi abdullahi ibn sahal da muhayyisa ibn mas'ud ibn zaid wato suka tafi birnin khaibar domin akwai sulhu tsakanin muminai da kafirai a wannan lokaci wanda shi ma hadisi ne mai tsawo wanda yahudawa suka kashe muhayyisa wato ibn mas'ud aka same shi kawai a wata unguwa a mace bayan sun rabu da ɗan uwansa mana abdullahi ibn sahal to a shahida a nan shi ne ya ce wahiyya yau ma izin sulhun a lokacin nan ita birnin khaibar wato mutanen khaibar akwai sulhu tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan gaba ita ma tana nuna mana halacci yin sulhu tsakanin muminai wato da kafirai wannan ba laifi ba in har ya kama yi za a yi باب الصلح في الدية قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد وابن عبد الرحمن الحميري أن أنس رضي الله عنه حدثه أن الربيع وهي بن وهي ابنة النبي رضي الله عنها كسرت ثنية جارية فطلبوا الع- فطلبوا العرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص قال أنس بن الندر رضي الله عنه أتكسر ثنية الربيع أتكسر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره زاد الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه فرضي القوم وقبلوا العرش wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na yin sulhu game da diya na cewa akan iya sulhunta tsakanin jama'ar da suke neman kisasi game da ɗan uwansu da aka kashe ko aka masa rauni su waɗanda suka yi laifi su nemi cewa a yi sulhu su ba da diya wannan ba laifi ba ne ba a lokacin da kisasi ya zama wajibi domin duk wanda ya lahanta wani to abin da ya zama wajibi hukuncin Allah shine a yi kisasi bare da ubangiji ta'ala ke faɗa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhna bil udhn والسن بالسن والجروح قصاص shine ubangiji ta'ala yake cewa mun hukunta musu lalle ita rai akan kashe ta a sababin ta kashe wata rai duk wanda ya yi kisa kisa na ganganci to shi ma jininsa ya halatta sannan sai ce wala aina bil aina shi ma ido akan kwankwale shi a sababin me shi ya kwankwale ba wani gidansa hakanan akan yanke ma mutum hancinsa a sababin ya yanke da wani haka akan yanke ma mutum kunnansa a sababin ya yanke da wani haka akan giggibe haƙorin mutum a sababin shi ma ya cire ma wani sai ya ce wani shiru haƙisa raunuka wato sakayya ne kenan akan ma mutum rauni a sababin cewa shi ma ya ma wani to don haka kenan a nan wanda ya san ya yi irin wannan laifi to ba laifi ba ne bai zo ya nemi sulhu cewa a yi sulhu a sasanta a yi haƙuri a yi afuwa a karbudiya shi ne ana malam ya yi babi na musamman babu sulhi fidiya wato baban da ke bayani game da halaccin yin sulhu game da karɓar diya shine anan ya zo da hadisin Humayd ibn Abdurrahman Allah ya ji kansa na faɗa cewa lalle Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda haddathahu ya ba su labarin annan rubayya annan rubayya wa hiya ibnatun nadr wata mata wadda ake kiranta da suna rubayya diyar annadr Allah ya ƙara mata yadda kasarat saniyata jariya wato ta karya haƙorin wata yarinya sun samu rikici tsakanin su sa'ad ta ce kawai sai ta karya mata haƙori a faɗa da suke yi faɗalagul arsha wa falagul afuwa wato dangin ita rubayye sai suka nemi wato faɗalagul arsha wa ɗalagul afuwa suka nemi a yarda su ba da diya kuma suka nemi a yi rangwame wato game da wannan kisasi kenan suka nemi cewa a rangwamta ma yan uwarsu kenan rubayye kar a yi kisasi kar a karya mata haƙori kamar yadda ta karya ma waccan yarinya suka nemi cewa a yadda da diya wadda za su bada shine al'arsh al'arsh suna ne na diya shine ce fadalabul arsha kenan suka nemi bayar da diya wadalabul afwa kuma suka nemi rangwame game da yar uwarsu cewa kar a yi kisas fa abau su dangin wancan yarinya wadda aka karya mata hakori sai suka ki suka ce a ai su ba su yarda ba maganar su karbi diya ma bata mata su ba yadda ta karya ma diyarsu haƙuri ita ma haka za a karya mata nata fa'atawun nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'amarahun bil kisas suka zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu da su ɓangaren rubayye da ɓangaren ita waccan yarinya wanda aka karya mata haƙuri gaba ɗaya suka zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bil qisas manzon Allah ya umarce su yace iya abinda za a yi kisasi za a yi ita ma rubai zuwa za a yi a cire mata nata kamar yadda ta cire ma wannan yarinya fa qala anas ibn nadr anas ibn nadr Allah ya kara masa yadda sai yace a tuksaru saniyatu rubai ya rasulullah yace ya manzon Allah yanzu wato wannan ‘yar uwata rubayye yanzu haƙorinta za a karya yake faɗi tambayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a tuksaru tsaniyatu rubayye ya rasulallah ya ce ya manzan Allah yanzu haƙorin ‘yan uwata rubayye za a karya sai ya ce la wallazi ba a saka bil haƙƙi la tuksaru tsaniyatuha ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya ce ya manzan Allah ya ce wallahi ya ce ba za a karya haƙurin yan uwata ba dan yana musu yana jayayya game da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da abin da manzan Allah ya zartar da shi ba yana mu'arada ba ne ba yana hutu na hutu iya kawai yaƙini ne abin da yake tsakanin shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne shine yace la tuksar yace la wallazi ba a saka bil haqqi la tuksar saniyatuha yace rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya yace ba za a karya haƙurin ƴan uwa ta rubayi fa qala sai manzon Allah yace masa ya Anas kitabullahi al-qisas yace ya kai Anas ka san da cewa hukuncin Allah shine sakayya abin da yake nihi da kitabullahi ai hukumullahi hukuncin Allah shine sakayya babu wani abu da za a yi in banda sakayya shine abin da ya rage tunda kun nemi ku ba da diya sun ki to iya abin da ya rage kawai shine kisasi a lokacin nan faradiyal qaum jama'ar sai suka yarda suka gamsu suka wa suka yi rangwame game da kisasi suka ce sun yarda a ba su diya فقال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa sai yake cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarrahu lalle daga cikin bayin Allah akwai mutumin da in yayi rantsuwa ga Allah yayi magiya la abarrahu Allah zai cika masa abin da ya rantsuwa in yayi rantsuwa da Allah ya ce wallahi abu kaza ba a yi ba to Allah sai ya cika masa ba zai yi kafara ba akan rantsuwar shi kaga anan Anas ibn Nadir rantsuwa yi da Allah ya ce wallahi ya ce haƙorin ƴan uwar shi ba za a karya ba ba dan yana nuna rashin yarda da amincewa kuma haka al'amarin ya kasance ubangiji ta'ala da hikimarsa sai ya jefa yarda da amincewa ga zukatan su dangin wannan yarinya wanda a farko ba su yarda ba kawai sai dai kisasi ubangiji ta'ala ya jefa yarda da amincewa a cikin zukatansu suka yarda da cewa diya za a bani Allah ya cika ba shi Anas ibn Nadir rantsuwar shi da bai kafara a kan shi ne ya ce inna min ibadillah lalle daga cikin bayin Allah ballau aka sama ala Allah ila abara akwai wanda in yayi rantsuwa ga Allah ya ce ba a yi kaza ba to Allah sai ya cika masa ko yayi rantsuwa ya ce sai an yi kaza to Allah zai cika masa wanda wannan matsayi ne wanda Allah yake kai bayinsa da duk abin da suka nema abinsa Ubangiji ta'ala zai cika musu abin da suka nema wanda kuma abin da ke sa bawa ya samu irin wannan matsayi shine tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala abu na farko shine kiyaye farillai duk abin da Allah ya farlanta maka ka kiyaye ka bayar da su kamar yadda ya dace sannan abu na biyu ka biyo baya da salloli da ayyuka waɗanda suke na nafilfili to duk wanda ya kiyaye farilla ya lazumci ayyuka waɗanda suke na nafilfili to waɗannan su ne suke kusantar da shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya roki Allah to Allah sai ya bashi Allah sai ya cika masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa hadisin yana cikin sahihul bukhari ubangiji ta'ala ke cewa man adani man adani waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi gaba da kiyayya da masoyina ubangiji ta'ala ya ce na sanar da shi cewa wutar yaki ta huru tsakanina da shi waliyin Allah shine wanda yayi imani da Allah subhanahu wata'ala kuma na tsara dokokinsa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون don haka malamai suka ce waliyi a shar'ance shine man jama'a bainal imani wa taqwa duk wanda ya hada tsakanin imani da Allah da tsar dokokinsa to ya zama wali shine ubangiji ta'ala yace duk wanda yayi gaba da kiyayya da masoyina to ya tabbata cewa na sanar da shi cewa wutar yaƙi ta huru tsakanina da shi sai ya ce wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawa yake cewa ma sai yake cewa ma taƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi bawa na bai taba kusanta ta da wani abu wanda na fi so na fi kauna sama da abinda na farlanta masa abinda Allah ya fi so game da bawansa ya kusance shi da shi shine abin da ya farlanta masa sai ya ce wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili sai ya kai matsayin da zan kaunace shi fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi in har na kaunace shi zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi kuma zan zamanto ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabdishu biha kuma zan zamanto hannunsa wanda yake damkar abubuwa da shi wa rijlahu allati yamshi biha kuma zan zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita ma'anar wannan jumla na cewa Allah ya zamanto jin mutum da ganinsa da hannunsa da kafarsa kamar yadda ibn rajab alhambali Allah ya ji kansa yake faɗa ya ce ma'anar wannan jumla ma'ana wadda take ingantacciya kuma ba ta ɗaukan wata ma'ana in ban da wannan shine idan Allah ya zamantu jinka to ba za ka saurari komai sai abin da Allah ya halitta maka sauraro duk abin da Allah bai yarda ba bawa ya saurara to daman ba aikin ka bane za ka nisance shi ba maganar jin sauraron wata gulma ko yi da mutane ko wani kiɗe-kiɗe da wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba in Allah ya zamanto jin bawa to bawa zai kiyaye jinsa ba zai yarda ya saurari wani abu sai abin da Allah ya halatta masa ya saurara idan Allah ya zamanto ganinka to ba za ka yada ido ka kalli wani abu sai abin da Allah ya halatta maka ka kalla ko da ganinka ya fada akan abin da bai dace ba a kalla to kai tsaye za ka kawar da idanunka sannan idan Allah ya zamanto hannun bawa to bawan ba zai dafa wani abu sai abin da Allah ya halatta masa ya taba duk abin da Allah bai yarda ba ka dafa ba za ka dafa ba idan Allah ya zamanto kafarka to ba za ka taka ka je inda Allah bai yarda a ba ko da ka samu kanka abun to za ka yi gaggawa ka kaurace masa sannan sai ya ce wala in sa'alani la'udiyan nan ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwaya ta in har bawa na ya roke ni wani abu to zan bashi wala in ista'azani lahu izana in har ya nemi tsari da kariya tawa game da abin da yake ki yake kyama ubangiji ta'ala ya ce na yi alkawarin zan bashi tsaro da kariya to wannan gaba ita ce take nuna mana in bawa ya kai wannan matsayi in ya yi rantsuwa da Allah akan wani abu ya ce ba a yi kaza ba ya ce ko kuma sai an yi kaza to Allah ba zai sanya shi ba ya kafara Allah zai cika masa abin da ya kaga anan Anas ibn Nadir rantsuwa ya ce wallahi ba yanda za a ya ce ba za a karya haƙorin yar uwata maza Allah ya ce haba Anas abin da yake hukuncin Allah fa shine kisasi ubangiji ta'ala sai ya cika masa rantsuwar shi kai tsaye Allah ya jefa yarda da amincewa a cikin zukatan su waɗannan jama'a bayan da a farko sun ki suka dawo suka yarda da cewa a basu diya shi ne ana sai ke cewa shi ya ce zada alfazariyu wato alfazari ya daɗa a riwayarsa daga humai an anas daga anas sai ya ce faradiyar ƙaumu jama'ar sai suka yarda suka amince ma'ana suka yi rangwame wa ƙabilu arsh wato suka karfi diya wannan a takaice yana nuna mana kenan halaccin kenan in har kisasi ya kama kenan a zo a yi sulhu a nemi a lallashi su waɗannan jama'ar da aka musu laifi a nemi cewa su yafi su yi rangwame kenan abin da yake wannan gaba take nunawa kenan sun yi rangwame game da kisasi iya abin da suka karba ita ce diya tare da cewa ita gaba ta farko tana nuna ma'anar kamar sun yi rangwame gaba ɗaya fa da yace faradiyal qaumu wa afau kenan suka yarda suka yi rangwame kenan gaba ɗaya har diyar sai dai wannan gaba fa'ida ta ta nuna cewa kenan kisasin shine suka yi rangwame amma diya sun karba باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين وقوله جل جل فأصله بينهما قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن أبي موسى أنه قال سمعت الحسن رضي الله عنه يقول استقبل والله الحسن بن علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه إني لأراك تائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية رضي الله عنه وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي ببيعتهم فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشم عبد الشمس من بني عبد الشمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واقلبا إليه فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه فقال لهما الحسن بن علي رضي الله عنه إنا بنو عبد المطلب إنا بنو إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد آفت في دمائها قال قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا قال نهن لك به فما سألهما شيئا إلا قال نهن لك به فصالحه فقال الحسن رضي الله عنه فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنه إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله وابن المديني إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث wato wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga jikarsa alhassan ibnu ali ibnu abi talib Allah ya kara musu yadda manzon Allah ya ce ibni hadha sayyid wannan dan nawa manzon Allah ya ce shugaba ne kaga jika ashe matsayin ɗayaki sawa'an jika na ɓangaren ɗanka ko na ɓangaren ɗiyarka don haka matsayin ɗaya yake shi wannan jika na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta wani ɓangare ne ta ɓangaren ɗiyarsa ne sai dai kawai iya abin da yake tsakaninka da shi ba zai tsallako ba ya gaje ka kai ma ba za ka tsallaka ba ka gaje shi kamar yadda wato wani mawaki shine alfarazda yake cewa banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi banuna banu abna'ina yace ƴaƴan ƴaƴan diyanmu maza yace banuna sune ƴaƴanmu wa banatuna ƴaƴanmu mata banuhunna ƴaƴansu yace abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴan wasu mazaje ne waɗanda suke na can daban to da haka shine anan yace ibni hadha sayyid maza Allah yace wannan dan nawa yace shugaba ne kaga kenan wasan jika da kaka wannan al'ada ne kamar yadda kai da ba za ka yi wasa da mahaifinka haka kai ma jika ba za ka yi wasa da kakanka ba wannan duka wata al'ada ce amma abin da ya shafi almiza wannan tsakanin da da mahaifi ma akan iya yin shi almiza almiza kamar wani nau'i ne wanda yake na wurgi amma ba wasa bane ba wanda yake ya wuce iyaka sai yace wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn azimatayn yace mai yiwuwa ubangiji ta'ala zai sulhunta tsakanin jama'u biyu waɗanda suke masu faɗa da juna Allah zai sulhunta tsakaninsu a sababin wato wannan dan nawa kenan a dalilin shi Allah zai sulhunta tsakaninsu shi ne sai ya ce wa kaudihi jalla wato da fadarsa ya girma ya ɗaukaka shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ba aslihu bainahuma ubangiji ta'ala ya ce ku sasanta tsakaninsu a can cikin suratul hujurat وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما shine malam ya ciro gabar fa aslihu bainahuma ubangiji ta'ala ya ce ku sasanta tsakankanin su in an samu jama'u biyu daga cikin mu'minai sun samu rashin zutuwa suna fada da juna ubangiji ta'ala ya ce ku sulhunta tsakanin su shine anan malam ya zo mana da hadisin al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa yake cewa istaqbala wallahi al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu radiyallahu anhuma Muawiya bi kata'iba amsalil jibal yace al-Hasan ibn Ali ya tinkaro Muawiya ibn Abi Sufyan wato da wasu rundunoni kwatancin manyan duwatsu don ba abin da ya fi cika gaba sama da dutse shi ne a nan yake sanya misalin wato rundunonin da alhassan ibn ali wato ya gabaci mu'awiya da su a lokacin da aka samu rashin zurtuwa tsakanin muawiya ibn abi sufyan da aliyu allah ya kara masa yadda bayan kashe usman ibn affan wanda shi muawiya allah ya kara masa yadda ya nemi cewa dole sai an bincika an zakulo waɗanda suka yi ta'addanci akan usman wanda suka kashe usman an hukunta su hukuncin da ya dace to aliyu shi ko Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an samu rabuwar kai tsakanin mu'minai tunda wasu sun mara ma aliyu baya sun yarda da shi a matsayin khalifa wasu kuma ba su yarda ba wanda wannan shine sababin abin da yasa aliyu ya dauke markazi na khalifanci daga birnin madina ya maida shi can birnin kufa domin a can ke akwai da yawa daga cikin waɗanda suke magoya bayan shi to shi kuma a lokacin nan ayyuka da dama sun tunkaro aliyu allah ya ƙara masa yadda aliyu yana neman a bari har al'amura su daidaita sannan to a lokacin nan sai aka samu rashin zuttuwa kuma wanda daman fitina ce wadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari game da irin waɗannan al'amura da za su wakana wanda kuma jarrabawa ce ta ubangiji ta'ala kuma hikima dan Allah ya ɗaukaka matsayin bayan shi to shine a lokacin nan shi alhassan ibn abi ibn abi talib ya tinkari muawiya da wasu rundunoni na yaƙi lafazin kata'ib jam'i ne na katiba in aka ce katiba ita ce rundunar yaƙi yana da wasu rundunoni masu yawa kace manyan duwatsu ne faƙala amurhun al'as allah ƙara masa yadda wanda shi yana daga cikin 'yan ɓangaren mu'awiya allah ƙara masa yadda sai yake cewa inni la'ara kata'iba yake faɗa ga mu'awiya ya ce wallahi ya ce lalle ya ce na faga wasu rundunoni na yaki latu walli rundunar da ba ta juya baya inda ta sa gaba ba ta juya baya hatta ta katula a karanaha sai ta kashe abokan faɗanta saboda yawan nasu ya kai yawa faƙala da mu'awiya wa kana wallahi khairar rajulai ne mu'awiya Allah ya kara masa yadda sai yake faɗa ga shi amr ibn al-as shine sai ya ce wa kana wallahi khairar rajulai wato aliyu Allah ya wannan mu'awiya wato fiyayye ne daga cikin mazajen biyu ma'ana yana daga cikin fiyayyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace wa kana wallahi khairar rajulaini wato shine fiyayyen mazajen guda biyu sai yake faɗa sai ya ce kenan game da shi wanda yake jagorancin wancan runduna da aka sai ya ce ai amur ya ce ya kai amur ai wannan adatun nida ne kamar ya ce ya amur in ma ka ce ai fulani ko ka ce ya fulani duk ɗaya shi ne ya ce ai amur ya kai amur in katala ha'ula'i ha'ula'i wa ha'ula'i ha'ula ya ce yanzu in har na bari ban nemi sulhu ba su waɗannan da suka tunkaru suka kashe waɗannan jama'a da suke tare da ni wa ha'ula'i ha'ula'i jama'ar da suke tare da ni suka kashe wasu jama'a daga cikin waɗancan ya ce mallibi umurin nasu ya ce wai wane ne zai ɗauke mun zai ɗaukan mun nauyin al'amuran jama'a mallibi nisa'ihim wane ne zai ɗauke mun ɗawainiyar matansu wanda an kashe mazajen sun zama bazawarai mallibi bai atihim ya ce wane ne zai ɗauki ɗawainiyar ‘ya'yansu sun zama marayu in har na ƙyale waɗannan suka kashe waɗancan waɗancan suka kashe waɗancan wane ne zai kula da waɗannan ala wane ne zai ɗauki nauyin waɗannan al'amurra ya ce mallibi umurin nas wane ne zai ɗauki al'amuran mutane wane ne zai ɗauke mu al'amuran mutane wa zai ɗauke mun ɗawainiyar matansu wane ne zai ɗauke mun ɗawainiyar ‘ya'yansu fa ba a fa ilaihi rajulaini min quraish min bani abdishams wato a lokacin nan muawiya Allah ya kara masa yadda sai ya aika ma al-hasan ibnu ali ibnu abi talib ya aika masa mutum biyu daga cikin ƙuraishawa daga cikin iyalin wato abdishams wanda gida ne daga cikin gidajen ƙuraishawa kenan an gane ko domin ita kabila ta ƙuraish ta karkasu gida-gida ne to akwai banu abdishams to sai ya zaɓi mutum biyu daga cikinsu a cikin jama'ar shi mu'awiyya sai ya aika ma alhassan ibn ali waɗanda ya zaɓa kin shine abdulrahman ibn samura da abdullahi ibn amir ibn kurais su ne ya zaɓa daga cikin jama'arsa sai ya aika ma alhassan ibn ali faƙada sai ya ce izhaba ila hazar rajuli ku tafi gun wannan mutuma fa'arida alaihi wato ku bujiro masa da neman sulhu wa ƙula lahu ku faɗa masa cewa ni na nema a yi sulhu waɗanda ba ilaihi kuma ku nema cewa ya faɗa abin da yake so kenan ya ne ku nema daga gunsa kenan ya faɗa abin da ya kamata a yi kaga wannan yana nuna mana wanda yake neman sulhu dole shi zai sadda kai ya sadda kai ya ce kaza duk abin da aka faɗa masa kenan ya nema amma ba ka nemi sulhu ba ka ce kuma sai yadda kake so za a yi tunda kai ka nema kenan abinda aka gitta na sharadi a nan sai ka karba in ka gaya maka to shine a nan ya ce masa ku je fa'arida alaihi ku bujiro masa da neman sulhu wa kula da ku ku faɗa masa waɗulu ba ilaihi kuma ku nema daga gunsa kenan abin da yake so a yi ayi fa'ata yabo a lokacin nan suka je masa fadakala alaihi suka shiga gun alhassan ibn ali fatakallama suka yi magana suka yi zance wa ƙala lahu suka ce masa an gane ko wa ƙala lahu suka faɗa masa cewa mu'awiya ya turo su domin neman sulhu wa ɗalaba ilahi kuma suka nema cewa ya faɗi abin da ya kamata a yi fa ƙala lahu man hasan ibn ali alhasan ibn ali Allah ya ƙara musu yadda sai ya ce da su inna banu abdul muttalib ya ce lalle mu wato ‘ya'yan abdulmuttalib wanda abdulmuttalib wato kakan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kada a sauna min hazal mali ya ce tabbas ya ce hakika mun samu daga cikin wannan dukiya an gane ko mun samu daga cikin wannan dukiya kenan da kuke tare da ita wa inna hadhihi al-umma kuma lalle ita wannan jama'a wanda kuke tare da su kada afat fi dima'iha wato ta yi banna game da jinanan da kenan sun daudada hannuwan su kenan da jinanan jama'a sun yi banna qala sai suka ce fa innahu ya'ridu alayka kaza wa kaza muawiya Allah ya kara masa yadda wato yana bujiro maka da wato abu kaza da abu kaza kenan na neman sulhu lafazin kada asat abinda ake ni ai fasadat ma'ana shine tayi barna kamar yadda Allah yake faɗa wala ta'asau fil ardi mufsidin shine yace fa innahu ya'ridu alayka kaza wa kaza wato muawiya na bujiro maka abu kaza da abu kaza kenan na neman sulhu wa ya dulubu ilaika wa yas'aluka kuma yana nema da rugunka kuma yana tambayar ka kenan ka faɗi abin da ya kamata a yi qala sai alhasan yace fa man li bi hadha yace wane ne zai lamunci wane ne zai lamunce mun game da wannan in har na faɗa ga abin da nake so wane ne zai lamunce mu kala sai suka ce na hannu laka bihi mu za mu lamunce maka duk abin da ka faɗa mu mun daurayo kenan mu za mu faɗa ma muawiya akan haka mun yarda mun ɗauka kenan a nan farko shi alhassan ya nemi kafi wanda zai lamunce akan duk sharaɗin da za a gitta kenan akan wannan sulhu to su jakadin na muawiya Allah ya kara masa yadda suka nuna masa cewa su su ne kenan lamuni akan haka duk abin da alhassan ya faɗa kenan su ne za su lamunci suka ce masa na hannu raka bihi mu za mu lamunce maka game da duk abin da kake so ba ma sa'ala kuma shay'an illa qala na hannu raka bihi a lokacin nan alhassan ibn ali ibn abi talib bai tambaye su ba wani abu wanda yake so a kulla sulhu a kan shi face ne sun ce masa mun amince maka mun lamunce maka mun dauka duk abin da ya nema sai su ce sun lamunce sun dauka fasalahahu a lokacin nan alhassan ibn ali ibn abi talib wato yayi sulhu da muawiya kamar yadda shi muawiya ya nema kenan aka ja da baya aka sasanta tsakaninsu to haka al'amari aka yi na tsakaita ita wannan wutar fitina wadda ta kunno tsakanin mu'awiya Allah ya kara masa yadda da aliyu dan abi dalib yanda aka samu irin wannan takon saka kuma a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya sulhunta tsakanin su su waɗannan jama'u biyu a sababin dan shi alhassan ibn ali ibn abi dalib kamar yadda ya faɗa ya ce ibni haza sayyidi shine sai yake cewa faqala al-hasan al-hasan ibnu ali wana al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri sai yace wa laqad sami'tu ababakra yace tabbas yace naji ababakra Allah ya kara masa yadda ya kulu na faɗa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala al-minbar yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan minbari akan minbarinsa wal hasan ibn ali ila janbihi alhassan ibn ali ibn abi talib na dabrash wa huwa yuqbilu ala nasi marratan wani lokacin manzon Allah yakan fuskanto jama'a da fuskarsa wa alaihi ukra wani lokaci kuma sai ya waiwaya ya kalli jikan shi alhassan wa yaqulu manzon Allah yana faɗa innabni hadha sayyid lalle wannan dan nawa manzon Allah yace shugaba ne ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ليوا ubangiji ta'ala zai sulhunta wato tsakanin jama'u biyu waɗanda suke manya masu faɗa da juna daga cikin musulmi kaga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kuma ga ya tabbata kuma wannan shine nassin da yake nuna damar ita wannan fitina tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari ta kuma ga ya alhassan ke shine ya zamanto sababin sulhun ta tsakanin waɗannan jama'a wanda wannan yana daga cikin alamomi waɗanda suke nuna gaskiyar annabta da manzancin shi domin abu ne wanda bai wakana ba kafin ya wakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kuma tsakanin gaba ɗayan su waɗannan kasancewar sahabbai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tuntuni dama Allah ya riga ya gafarta musu don haka irin wannan fitina a aƙidar ahlus sunna wal jama'a kame baki shine ya zama wajibi karka ce su wane su suke da gaskiya wane shine bai da gaskiya a kamar yadda ya gabata a cikin darasin mu na al-aqidatul wasitiya shekul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa ya zano abubuwa wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka keɓanta da su ayyuka waɗanda suke na lada na matsayi da Allah ya kai su wanda sun wuce a lissafa kina wanda dai gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya musu alƙawarin aljanna kina maganar ka ce su wane ke da gaskiya wane bai da gaskiya wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace aqidar ahlus sunna wal jama'a duk abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin zutuwa iya abin da zaka yi addu'ar Allah ya gafarta musu kuskuren su masu kuskure Allah ya gafarta musu kuskuren su kuma wanda a ƙarshe Aliyu Allah ya ƙara masa yadda lokacin da aka kashe shi wanda ya ɗauki wannan matsayi shine Al-Hassan ibn Ali bayan shekara guda shi alhassan wato ya yi istikala ya nemi a yafe masa ya saki ya bar wannan matsayi da ya karba ya sauka ya ba mu'awiya bayan shekara guda ya rike wannan matsayi bayan kashe mahaifin shi aliyu shekara ɗaya tafi yayi akan wannan kujera ta khalifanci sai ya sauka ya ba mu'awiya allah ya kara masa yadda don haka a takaice wannan malam ya zo da shi a cikin kitabu sulh wanda a nan kasancewar duk lokacin da aka samu ja'in jato mutum ya tsaya yi nazari kaga a nan shi ne ake kira da hangen nesa tsinkaye shi mu'awiya a nan allah ya kara masa yadda ya ga cewa wannan fitina al'amari ne wanda yake mai girma ya tsaya ya nazari to waɗannan jama'a in har aka bari junansu ya canku da juna aka kashe jama'a to waɗannan al'amura duka wane ne zai kula da su ga mata ga kankanan yara wane ne zai ɗauki ɗawainiyarsu wanda shi yaƙi wata musiba ce wadda take mai girma rashin yin shi shine ya fi alkhairi game da yin shi in dai ba yaƙi ba ne wanda yake tsakanin muminai da kafirai amma in dai fitina ce tsakanin muminai to abin da ya kamata a yi ƙoƙarin yadda za a sulhunta tsakanin jama'a a kashe wannan wuta kamar yadda Allah ya umarni wa in qa'ifatani minal mu'mini naqtatalu fa aslihu bainahuma in jama'u biyu na muminai suka ringa fada da juna suna yakar juna ubangiji ta'ala ya ce ku sasanta tsakaninsu shine anan wato aka yi sulhu shi alhassan ibn ali wato shi ne ya yi sulhu tsakanin kenan mu'awiya da mahaifin shi alhassan ibn aliyu kenan da jama'ar da suke bayan su dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك